الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والقدر العظيم muna amfani da wannan lokacin wannan safiya mai albarka a wannan rana mai albarka ranar ashirin ga watan rabi da akhir hijira ta mahaifi a nan salatu da kaza shekara ta dubu daya da dari tudu da
jumada ula o jumada ula ne Na'am, na'am.
yawa ashirin ga watan jumada ula shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar a wannan gari mai albarka garin potiskum a za mu gabatar da takaitaccen daura ga malaman lugha arabiyya wanda suka hada da 'yan uwa mahaddatan qur'ani a sassa daban-daban da kuma malaman sakandare na dan fukan an gaya mu da sukul na garin fataskun a kan abin da ya shafi nahau to mun lazamtawa kan gwargwadon hali kawo misalan nahau din a cikin alkur'ani saboda wani salo ne da muka jarraba muka gani makarantar ƙur'ani sun fi fahimtar nahau idan aka karrabo musu da nahau din a misalai a cikin ƙur'ani kamar yadda wannan manhaji ne da ɗaɗɗe wanda malamai a fannoni daban-daban suna amfani da shi wanda ana ganin a ibn malik a littattafansa shi yana cikin farkon wanda ya ba da ƙarfin istishhadi da ayoyin ƙur'ani wajen tabbatar da matsalolin nahau da iradu gabaninsa sun fi mayar da hankali akan shawahidi adabiya na mawakan jahiliya da sauran mawaka na sadurin islam tsawon karnin da ake istishhari da da maganganunsu da waƙoƙinsu na larabci to da muka jarraba wannan salo gaya mun nasara wajen fahimtar da ɗalibanmu na darul fukan sangaya modern school a nahau wanda wannan daura ma da za mu gabatar juhudi ne da ƙoƙarinsu assignment da ayyuka da bahasi da muke ba su na fito mana da matsalolin nahau a cikin alkur'ani mai girma to shi ne buhutinsu ne muka tara shi ne muka lakasa wanda a yanzu za mu yi daurarsa ma'ana da abin da kuka ga muka karantar a nan wasu misalai ne na nahau wanda su muka ba su bahasi suka ciro mana da su a cikin alkur'ani mai girma wanda kuma muna wato godiya na musamman ga maulana sayyidi a doktor muhammad bello mustapha mangari wanda muna tare da shi tsawon kwanaki uku muna jaula tare da shi kuma ya sharrafa mu da halartar wannan daura kuma an yi dace dauran takhasusinsa ne ba don buhufin fasa hannunsa a haɗe a guguda ba da shi ne ya kamata mu barwa ya kaddamar mana da wannan daura ɗin muna godiya dokta kamar yadda muna godiya ga shi mai masaukinmu babana khalifa a sani wanda shi ya dauki ɗawainiya da kuma nauyin gabatar da wannan daura da nemo masaukin da anan za a gabatar da wannan daura duka da nafakarsa to Allah subhanahu ta'ala ya sa saka da alkhairi muna maraba da zuwan jigogi ko wakilan makarantun darul furqan wanda ya hada da da da a gare ni dana wato sheikh ibrahim suleiman coordinator na darul furqan na fatakun local government da mataimakinsa mushirikin alkisun sanawi sayyidi bello da sauran malaman da suka gayyato mana duka muna maraba da ku muna godiya da sharrafa mu da wannan zaman da albarka a farko dai za mu yi bayani a kan waɗannan abubuwa ne da kuma gani a rubuce yauwa akwai alkalimat wanda shi asasin na hau gaba ɗinsa farko ana so mutum ya san kalmomi ne sannan kuma a anwa'ul asma wato sunaye kala-kala akwai mun lura a gogewanmu na karantar da nahau akwai ɗaliban da in ka ce suna kawai abin da za su ɗauke shi shine kamar ka ce arrajulu ka ce alkalbu ka ce albaitu almanzilu addaru haka suke ɗauka ba nan za mu ƙoƙari mu haɗa alwa ɗin gaba ɗaya na sunaye wanda akwai misalansu a cikin ƙur'ani za mu kawo sannan akwai alwawul af'al wanda aka rigaya aka sani amma bi muzari amr akwai huruf kuma umuman karatu akan huruf gabanin mu ce mun ware wannan hurufun nafsi hurufun jazmi abinda ake ce ma huruf din sannan kuma sai almarfu'at abubuwan da koyaushe a larabci idan ya zo suna da rufu'a ne sai almansubat abubuwan da koyaushe a larabci ya zo suna da nasaba sai almajurat abubuwan da suke da jarra sannan kuma sai kala biyu ne akwai hurufun jarri akwai ibafa sannan kuma sai hurufu nasibin mudari harufan da ake wa filin mudari nasaba sai fa'un sababiyya da wawun ba'iyya wanda suke da alaka da hurufun nasibin wajen an mudmara sai hurufu jazmin mudari wanda kala biyu ne akwai jazmul mudari wahid akwai jazmul mudari ayin sannan akwai al-af'al khamsa sai al-asma'ul khamsa sai alamatul i'rab wanda za mu magana a kansa a takaice wanda su ne alif da wawun da ya'un da nunun da kuma hasfu sannan sai al-musanna iradinsa sai jam'ul muzakkar salim sai jam'ul mu'annas salim sai ismul layin sarifu wayannan ne su ne muhimman abubuwa wanda ɗalibi ilimi musamman makarancin qur'ani idan ya san su to za a rasa lahani a cikin rubutunsa za a rasa lahanin a cikin maganganunsa ko larabcinsa su ne muhimmai ba muna nufi wannan din kawai ya ƙara sana'u gaba ɗaya ba ne a'a muhimman abubuwa ne wanda dai ba za a kidaya ka cikin waɗanda suka ji aiki larabci ba in ka fahimci wannan kuma za mu karrabo maka da duka misalan a cikin littafi mai girma alkur'ani mai girma na farko alkalimat aka ce kalmomi kowanne irin yare suna da adadin kalmomi duk da idan kai tajafikun nazar za ka ga abun ɗaya ne wajen tafsili ne wato ake ake samun bambanci ko wajen fahimta ne mu a larabci akwai ismi akwai fi'ili akwai harafi ma'ana duk kalmomin larabci duk da yawan su to ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku da istiqra'in malaman lugha imma abin ya zamanto ismi ne ko ya zama fi'ili ne ko ya zamanto harafi ne yanzu a english mil part of speech na english sun kawo abubuwa ne guda takwas da waɗannan abubuwa guda takwas ɗin fil hakika idan ka mayar da hankali a kansu su ma din ba sa wuce ismi fi'ili harf ɗin amma a tafsilin su ne suka kai shi wannan adadi zuwa takwas ɗin to farko kalmomi idan muna so mu san kalmomi a a cikin alƙur'ani mai girma za mu yi amfani da wata sura guda ɗaya misali mu ɗauki suratul ikhlas suratul ikhlas ga قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا مكررت سورة الإخلاص مكتش يقول هو Allahu ahad Allahu as-samad ha? lam ha, yalis wa lam yulad wa lam yakun la hu kufuwan ahad na'am
wannan jinyin koyo zai iya fahimtar kalmomi a nan abin da ake nufi da kalmomi waɗannan duka kalmomi ne sai a cikin kalmomin ne akwai ismi akwai fi'ili akwai harafi na'am za farko ismi za mu sa duk wani abin da ismi ne na'am
a ƙarƙashinsa za mu sa layi da si duk abin da kuma fi'ili ne za mu sa layi da fa duk abin da kuma harafi ne za mu sa layi da ha saboda a saboda a gane launi ya bambanta wannan kul fi'ili ne huwa fi ismi ne Allah ismi ne Ahad ismi ne Allah ismi ne As-Samad ismi ne Lam harafi ne Yalis fi'ili ne Wa harafi ne Lam shi ma harafi ne Yulad fi'ili ne Wa harafi ne Lam harafi ne yakun fi'ili ne fi'ili ne sannan lamun lamun na lahu harafi ne ha'un na lahu din ismi ne dalili sannan kufu'an ismi ne ahad ismi ne to yana ganin duk wani makarancin ƙur'ani idan ya riƙe wannan to akalla ya riga ya san a cikin wannan sura muna da fi'ili muna da ismi muna da harafi abin da ya rage a nan cikin wannan sura din to za mu ga fi'ili din kala kala ne yanzu misali wannan kul din nan fi'ili ne ana ce mishi fi'ilul amri eh, fi'ilul kul ah, fi'ilul amri fi'ilul amri ma'ana fi'ili da zaka ba da umarni a yi abu a gani a nan kuma lam yalit yalit hmm? yalit da kuma yulas hmm? yalit yulas da kuma yakun yakun yakun waɗannan a gani yalit yulas lam yalit wa lam yulas wa lam yakun waɗannan su ukun nan su kuma fi'il mudari fi'il mudari wayannan kenan sannan kaga mun samu fi'ilul amri mun samu fi'ilul mudari a cikin ne a cikin wannan sura fi'ilin da bai zo a cikin wannan sura ba fi'ilul madi misali idza jaa nasrullah na'am ko ata amrullah eh? to musa anan jaa nasrullah ata amrullah da ire-iren su gani to su kuma fi'ilul fi'ilul madi fi'ilul madi na'am to saboda haka a nan shi filul amri shi filul amri na umarni filul mudari kuma abin da yanzu ne kake yin sa ko za ka yi a nan gaba a gani filul madi abin da ka riga ya kayi shi kaga idan aka hada da ja'a da ata to mun samu filul madi filul amri mudari da madi duka a cikin alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma mun samu wannan to abin da ya rage a nan shine anan abin da ya rage mana a nan shine shi waɗannan su ne kalmomi mun ce akwai anwa'ul asma anwa'ul asma na sunaye kala kala to sunaye kala kala yanzu a nan suna akwai nakira akwai ma'arifa an ce nakira shi ne sunan da baka faɗe shi ba a san kowaye ba ne an ce ma'arifa sunan da an san kowaye ne to a wannan sura sura idan muka ɗauki huwa ma'arifa ne eh, ma'arifa ma'arifa mun gane huwa mun gane idan muka ɗauki allahu ma'arifa ne an sani haka Allahu da ya zo a nan as-samadu as-samadu ma'arifa ne sannan muka ɗauki idan muka ɗauki ne idan muka ɗauki ahad ahadu na kira ne ahad ahad na kira ne haka nan a nan a nan idan muka ɗauki kufu'an kufu'an kufu'an shi ma na kira ne haka ahad na ƙarshen na shi ma na kira ne abin da ake nufi da na kira sunan da kawai in ka faɗe shi kowa zai iya shiga ciki in ka ce rajulun misali kowane irin mutum in ka ce an rajulu wannan mutum wannan mutum an san shi kenan to duk abin da ka ga a larabci babu al a jikinsa na kira ne ba a san abin ba kun ga anan ahad din nan babu al an al ba ce al ahad ba kun ga anan kufu al din nan babu al ba ce al kufu ba al kufu ba to saboda haka wayannan na kira ne kenan a cikin nau'o'in nau'o'in ismi mun samu a cikin suratul ikhlas huwa Allahu as-samad ma'arifa sannan kuma mun samu ahad da ahad ahad da kuf'an su kuma nakira mun samu waɗannan nau'o'i sannan isim din har yanzu bayan ma'arifa din kala-kala ne sannan kuma nakiran ma kala-kala ne nakiran ma kala-kala ne misali a nan ma a cikin ma'arifa mun samu suna wanda yake huwa damiri duk abin da yake damiri ne damiri ne ana ce mishi sanannen abu ne kaga uwa da ya zo a nan a cikin ƙur'ani akwai hiya hiya gane akwai huma shine inna huma inna huma min ibadina almu'minin ba akwai huwa akwai huma akwai hum gane akwai hum a cikin ƙur'ani to wannan reshe ne na huwa din a gani huwa za ka iya cewa shi shi kadai huma su biyu misali inna huma min inna huma min ibadina almu'minin ba to ko sannan kuma akwai hum a wurare da yawa ko wa hum fil akhirati ko hum wa hum fil akhirati a wurare da yawa to huwa da huma da hum akwai kiyama hiya hagan wa inna dar al akhirah wa inna dar al akhirah la hiya al hayawan ko hiya akwai hiya akwai ma wasu wurare da dama akwai sannan kuma hunna hunna ko hinna suna nan wurare la juna alaihinna ko ya bayi hinna ko ko hunna ko hinna suna nan wurare da yawa to duk wannan reshe ne reshe ne huwa waɗannan duka gaba ɗaya ma'arifa ma'arifa ne kuma bangaren ne bangaren ne bangaren daliri ake ce mishi wannan haka nan huwa din nan bangaren dalirin akwai anta anta anta ana ce mishi daliri muqatab shi ma akwai antan a cikin qur'ani sannan kuma akwai resunan anta din kamar ka ce antuma antuma ka ce antu gane antu kaga anta akwai a cikin qur'ani la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka ka gane antuma ne ina ganin babu a cikin qur'ani ko yawa amma antum kam ga sunan a wurare da yawa antunna ma ina ganin babu a cikin qur'ani kaga kana da anta ha kana da antuma wanda muka ce ba mu same shi a cikin Qur'ani ba kana da antum wanda wurare da dama akwai a cikin Qur'ani kaga anta antuma antum hadari to sannan kuma kana da anti anti antuma antunna hadari antunna kina ganin ancin nan akwai a Qur'ani haka babu shi ma hadari haka antunna kaga ne sunan bai sunan anta ne gaba ɗayan su suna layin damiri duka duk sunaye ne damirai wanda kuma an san suwa ake nufi shine shine reshen anta kenan anta antuma antu anti antuma antunna mun gane sannan akwai bangaren damirin akwai akwai wannan misali akwai akwai damiri mufassil na nasaba kamar akwai iyaya iyaya a gani iyaya akwai abin nan shi ma dare sunansa na ce iyaya a gani iyaya iyana iyaya iyana haka na misali iyaka iyakuma aga akwai iyaka na abu ba ko iyaya kuma akwai fa iyaya farhabun ko akwai fa iyaya tattakun ba yawwa iyaya iyana shine babu ba a cikin qur'ani iyaya iyana iyaka muna da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ba sannan kuma idan ka zo iyakuma iyakuma shi ma babu da shi a cikin qur'ani ko sannan kuma akwai iyaku akwai iyaku ba sannan kuma in ka zo bangaren iyaki eh, iyaki shi ma ba mu da shi iyakuma sai ka ci iyakunna wayannan duk da mirai ne su ma ma'arifai za mu zo mu karanta da mirai ne na nasaba su a lokacin iraki wannan duk layin damiri ne sannan wannan kuma allahu da asamad duk suna wanda ka ɗauki alkasa shi duk sunan da ka ɗauki alkasa shi to ya zama marifa ne misali rasulan inna ars inna arsalna ilaikum rasulan kuran rasulan ko to kaga rasulan aka ce rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna ar-rasula kama arsalna ila fir'auna ar-rasula kaga rasulan din zai shigo nan bangaren wani manzo wanda ba san kowaye ba kama arsalna ila fir'auna ila fir'auna ar-rasula wannan ar-rasula annabi Musa ake na'am kaga kama arsalna ila fir'auna rasula kamar ya ce kamar mun aika wa fir'auna annabi Musa ne wannan rasulan wani manzo nan kuma ar rasul annabi Musa kaga an san shi kenan ba to yawwa wannan shine bangaren ma'arifa sannan a ma'arifa din akwai abin da ake ce mishi alam muna da su da yawa a cikin Qur'ani aka ce alam sunan wani abu wanda yake shi kadai ake nufi misalin wannan nan in kace kace kace ar-rajul kana nufin mutum ne ke bantacce mun gane to amma irin su biyawa ne mun gane to idan ka ce kuma misali muna da alanwa muna da ibrahim ko muna da muhammad muna da ahmad a gane ko nuhu ko lut wayannan to su kuma su ake cewa alam mun gane su ake cewa alam kenan akwai a qur'ani abin nan kama auhayna abin nan إذا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب وين دوك عالمين haka irin su ya nuhu ya lutu kun gane a gane su yusufu su ibrahimu sunaye haka na annabawa da sunayen abubuwan shahararru to duka waɗannan su ne ake ce musu alam kenan eh shi ne ake ce musu alam sannan kuma a ciki ma'arifa akwai ismul mausul ismul mausul shine irin allazi inda akwai a cikin qur'ani allazani akwai a cikin qur'ani allazina akwai a cikin qur'ani allazi allazani allazina haka allati allati allatani ha gani allati allatani ko allati allati ko allawati waɗannan ɓangaren ismul mausul ake ce musu duk sunaye ne ismul mausul ake ce musu sannan haka na ɓangaren abin da ya shafi ya shafi ya shafi abin nan ɓangaren abin da ya shafi ismul ishara ismul ishara misali inna hazani inna hazani farko haza ko ina gurare da yawa a cikin haza sannan akwai hazari gani akwai hazaini ma amma a riwaya ta abu amur basri kalu inna hazaini da sahirani amma kira'a ta jamhur inna hazani ba to sannan haza da hazani da hazaini a gani sai ha'ula'i jam'in su ha'ula'i wannan bi su ishara ne haka duk wani abin da yake ba da ishara kamar ula'i muna da shi a antum ula'i ko ula'i tuhibbunahum ula'i din shi ma ishara ne ko me hadin sa ha ula'i ha ula'i duk wannan duka ishara ne abubuwa wanda ake nuni da su to su ma suna layin wannan suna layin ma'arifa yawa yawa kun ga anan muna da damiri muna da ismi al muna da alam alami sannan muna da ismul ishara wannan dalili muna da ismul ishara muna da ismul ishara ibnu mali yake cewa وغيره معرفة كهم وذي هم مثال اسم إشارة نعم هم هم ضمير وذي اسم إشارة كهم وذي وهند مثال على نعم وابني والغلام والغلام suna wanda yake da al wallazi ismul ishara shine ba mu rubuta ba shine sunan da yake allazi allazi da kuma sunan da aka yi idafan ɗaya daga ciki ya kawo abubuwa guda shida ma'arifa eh wasu sun ƙara abu na ismi ma'arifa abu na bakwai shine munada wanda yake nakira maqsuda kamar ka ce ya rajulu in a ƙur'ani ne misali ya jibalu a wiki ko ya ardu ya jibalu a wiki ya ardu wannan sun hada da ya sun hada da wannan shi ma ma'arifa ne نعم in ga sun zama guda guda bakwai kenan to saboda haka wayannan su ne ismi ma'arif guda bakwai wanda za ku ga kowanne ya zo a cikin qur'ani na shida din shine idan ka ɗauki a suna na kira kai idafansa zuwa ga duk wani suna daga cikin sunaye waɗanda suka zamanto ma'arifa to wannan na kiran zai zamanto shi ma ma'arifa ne misalin wannan a kaman kuwa wannan zamiri ne kuwa zamiri ne نعم idan ka ɗauki abin nan kaumu wa iz qala musa li qaumi in ka ce li qaumin li qaumin zuwa wasu mutane to wa iz qala musa li qaumi mutanen annabi musa an san su kenan نعم
a gani mutanen annabi ba saboda an suna ne ba a san shi ba sai aka danganta shi da suna da aka san shi shi kenan sai ya zamo shi ma an san shi ne shi ma an riga ya an san shi haka nan kowanne ɗaya daga ciki in ka ɗauki na kira kai wa idafa ga abin da yake da al shi ma zai zamanto an riga ya an san shi misali kamar arrajulu arrajulu ka ce gulamun rajuli gulamun rajuli ko waladun rajuli irin wannan haka sauran ma gaba daya kamar damiri ne kamar ka ce gulamu ibrahim gulamu ibrahim ko ismul ishara ka ce gulamu haza gulamu haza ko ismul mausul ka ce gulamu ladi shi yasa ya kawo wabni din a cikin waɗannan misalai نعم ga shida da ya kawo to wannan shine dangane da a ismi ma'arifa da nakira wanda mun same su a cikin qur'ani abinda kuma ya rage har yanzu a cikin wannan sura mai daraja mai albarka a mai daraja mai albarka na ji ya daɗe ne a rubuce shi ya zago